الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na'am barci barci kawai muna shaidar da godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kada tattaruwar mu a wannan masallacin namu shi da'awat wal irshad domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sunan Abi Dawud yau muna sha biyar ga watan Ramadan wannan shine darasi na goma sha tara a cikin kitabu tahara taken karatunmu na yau shine la taghfalan sababal kalama wa waqtihi wal kamma wal kaifa wal makana jami'a la taghfalan sababal kalama wa waqtihi wal kamma wal kaifa wal makana jami'a ma'ana a duk lokacin da za ka yi magana ka lura da wannan abubuwa kada ka manta don me yasa za ka yi magana an gane da kyau ko? sannan a wani lokaci za ka yi magana sannan kuma a wani wuri ne za ka yi maganar sannan kuma adadi nawa ya kamata ka faɗi ma'ana adadin magana da za ka faɗi an gane da kyau ko ya ce in za ka yi magana kai ƙoƙari ka lura da wannan abubuwan in ba haka ba ku to baki zai iya yanke wuya an gane ko abinda baki ya dame hannuwa ba za su iya kwanke sa ba ma'ana dai wannan kamar yana ƙara fassara muna faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗaya daga cikin sahabbai ya tambaisa ya ce ya rasulullah man naja ya manzo Allah menene tsira sai ya ce masa kuffa alaika lisanak wal yas'aka baitak wabki ala khati'atik ka kame bakinka gidanka ya ishe ka in ba da wata bukata ba ka huta sannan kuma ka rika kuka ka rika kallon laihinka kada ka rika kallon laihin wasu domin wannan shi zai sa ka raina naka ma'ana dai wannan ina so in kawo shi ne in tunatar da shi musamman a wannan lokacin da muke na azumi na cewa baki na da tasiri sosai a wajen rosa ayyukanmu a wajen rosa me ke da suna lada da take tattare da azumi shi sa hadisin da muka sha maimaitawa mallam ya da kaula zuwar wal amala bihi wal jahal falaysa lillahi hajatun fi an yaba sharabahu wa ta'amahu wanzu Allah yake cewa wanda bai bar zancen ƙarya ba da shaidun ƙarya da maganar banza to Allah baya da buƙatar ya barci da sha ma'ana Allah baya da buƙatar azumin sa kina wanda yake nuna tasirin kame baki a lokacin da mutum yake azumi wallahi abin mamaki sai na ga babu lokacin da mutane ke yawan zage-zage da hwadace-hwadace da ashar kamar lokacin mi kawai lokacin azumi yanzu yanzu nan mun biyo a cikin mota mun taho to fiye ya ba mu dama mu wuce ke a hannun da muke su kuma wancan hannun sai aka samu guda ya wuce ke yanzu mutunan nan wanda ya wuce akwai dan taksi shine ke gabana mutunan na wucewa sai da dan taksi mankin nan ya watso mishi hannu yana ta zagi kashi da Allah yanzu da Allah yana da bukatar wannan yana da bukatar sai ya zage shi kuma wai da azumi fa ko ka isko wasu sun sun kama kulli da kulli kuma da rana da azumi wannan sai nuna azumi ana dai amma ba a san mi ba a san ya dace a yi shi ba yana da kyau mu kiyaye azuminmu da yawa daga cikin magabata lokacin azumi suna yawan lazimtar masallaci a shi daga cikin alama ta gari lazimtar masallaci lokacin azumi sai su ce nahfazu siyamana wala naghtabu ahada samu lazimci masallaci don mu kiyaye azuminmu ba sai mun gigarar kowa ba Allah ka ba mu ikon kame bakunanmu malai yace babul maniyyi yusibu thauba babu mai bayani akan mani da zai samu kaya ana idan mani ya samu kaya shin wannan kayan ya halatta a yi ibada a yi sallah a ciki حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه كان عند عائشة همام يا كسنتي أوجا عائشة فاحتلم سيمه الكي فأبصرته جارية لعائشة سي وتبيوات عائشة تغنسا فقالت سيتتي آه وهو يغسل أثر الجنابة تغنشي ينا وانكي inda maniyin ya same sa min saubihi inda maniyin ya same sa daga kayansa aw yaghsilu saubahu ko kuma ta ganshi dai yana wanke kayansa fa akhbarat aisha sai ta ba aisha labari fa qalat sai ta ce laqad ra'aytuni haqiqa na samu kaina wa ana afrukuhu ina karkare sa min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga kayan manzon Allah قال أبو داود أبو داود رواه الأعمش كما رواه الحكم مي wannan hadisi yake nunawa ya halatta ashi a karkare mani daga kaya kuma ayi me ayi sallah a cikin kayan حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سلي... سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه na kasance ina karkare mani daga kayan manzon Allah sai yayi sallah a cikin su qala abu daud wa faqahu mughiratu mughira yayi daidai da shi sun yi muwafaqa a wajen rawaito hadisin wa abu ma'asharin da abu ma'ashar wa wasil da wasil haddathana abdullahi bin muhammadin an-nufaili haddathana zuhairun ha'un haddathana محمد بن عبيد بن حساب البصري حدثنا سليم يعني ابن أخضر المعنى معنى والإخبار معنى ودك ننسو سرويت والإخبار في حديث سليم سيدي بعد لاباري نتوى سمعت شيني إخبار بعد لاباري حديث سليم ني قال دك ننسو كتي حدثنا أمر بن ميمون بن مهران سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت عائشة يناتي وناجي عائشة تقول تناتي وإنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم تاكسن تنا وانكي مني دقا كايا منظوم الله قالت تتي ثم أرى فيه بقعة sannan sai in ga buƙa au buƙa'an an gane ko buƙa'atan au buƙa'an duma ana su guda sannan sai in ka in ga sawun mani ma'ana alamar ruwan da na wanke ne da na wanke maniyi abin da yake nunawa idan aka wanke kaya daga maniyi ba dole ba sai sun bushe sannan ya halatta aini a yi sallah a ciki malumai sun yi saɓani game da waishin shi maniyi na gyasa ne ko ba na gyasa ba idan aka ce maniyi na gyasa ne kenan idan akwai shiga kayanka baya halatta ka yi ne ka yi sallah da kayan idan aka ce ba na gyasa ba ne kenan ko akwai maniyi ga kayanka ya halatta ka yi ne ka yi sallah da shi kun malamai sun kasu kaso biyu rabi da rabi tsakatsakiya ko suka yi al'imamu ahmad wadda shafi'i sun tafi akan cewa maniyi tsarkakakke ne suka ce domin ba ta yi wa abinda aka shi abinda shi ne asalin halittar mutum kuma a ce mine ne ƙazanta ne domin allah ya ce walakat karramna bani adam to ya za a ce allah ya karrama yan adam kuma ya halice su daga ƙazanta daga najasa na biyu su ne malikiya da shada hanafiya an gane ko su kuma sun taya akan cewa maniyi na jasa ne an gane ko domin suka ce da ba na jasa ba ne ai da ba a ce ami ba a wanke sa da ba na jasa ba ne da ba a ce ba in kai in ya huto maka sai kayi ne sai kayi wanka a da ina waccan ina ra'ayi na cewa ba na jasa ba ne amma daga baya na karkata akan cewa na jasa ne domin dan an ce maniyi na jasa ne ba shi ke nuna ba kenan an kaskanta da dan adam an gane ko domin allah maɗaukakin sarki yakan iya juye ƙazanta ta koma mi ta koma mi ta koma tsafta da za a halitta mutum da maniyin in ya hoto maniyin ake gani ga jikinsa ko me ake gani an sarrafa maniyin kenan ko kenan yin akwai tsaftan ma yin akwai daudan ma ammi yana sai da aka tsaftace sa an gane ko wannan ita ce magana magana wadda ta yi daukar ta yi kama da hankali akan cewa mani najasa ne don najasa sani aka ce in yana jiga jikinka ba za ka yi ba ba za ka yi sallah ba kuma in yasa in ya hutu maka sai kayi mi sai kayi wanka wanda ita ce masu magana wadda take ta tahiya da hankali wancan duka falsafa ce suka yi domin gashi kai tsaye an umarta a wanke shi an umarta in ya hito a yi wanka na malike cewa babu baulus sabiyi yusibu sauba babu mai bayani game da hutsarin yaro da zai samu kaya idan hutsarin yaro ya samu kaya ya za a yi da su حدثنا عبد الله بن مسلمة الكعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير تازو دوني يارونا تكرمي لم يأكل الطعام وندا بيهار ما تشن أبنتي بقى ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah fa ajlasahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi sai manzon Allah ya zamanar da yaron a bisa kan katattarunsa fa bala ala thawbihi sai yaron ya hutsari akan kayansa fa da'a bima'in sai manzon Allah ya ce ya kirawo da aka masa ruwa fa nadahahu sai yayyafa ruwan walam yaksilhu bai wanke kayan ba حدثنا مسدد بن مسرهد والربيع بن نافع أبو توبة المعنى قال معنا سنتي حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس عن لبانة بنت الحارث قوان سنا لبانة قانيكو لبانة أكوي لبابة أكوي لبانة نعم لبانة إر حارث قالت تتي كان الحسين ibnu aliyin husaini dan ali ya kasance fi hijiri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a ɗakin manzon allah fabala alaihi sai ya hutsari akan manzon allah kin fakultu sai na ce ilbas sauban wa atini izaraka sai na ce ya manzon allah ka sa wasu kaya sai ka bani wannan kayan da aka musu hutsari hatta a silahu don in wanke maka su qala yace innama yughsalu min bawlil unsa ai hutsarin mace ne ake wankewa wa yun min bauli zakari shi kuma hutsarin yaro namiji shi in aka yayyafa ruwa ma ya isa حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري المعنى قال معنى سنجي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثني يحيى بن الوليد حدثني محل بن خليفه حدثني أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ناكسنتي إنما منزان الله هدما فكان إذا أراد أن يغتسل sai ya kasance idan ya so yayi wanka kala yana cewa wallini kafaka ba ni bayanka ma'ana juya sai ya sai wanka fa uwallihi kafaya sai in bashi bayana fa asturuhu fa asturuhu bihi sai in yi masa sutura da bayana ma'ana sai ya kasance bayana idan na juya yana ƙara ma sutura tasa kabiri tunda kyalle ne za a sa musamman in cikin balaguro ne ake za a sa kyalle a liƙe to in mutum ya zo ya tsaya kenan za a ƙara samun duhu kenan za a ƙara ƙarfafa suturar ya ce fa'utiya bi hasanin au husainin ya ce bayan wannan sai aka zo ma manzon allah da hasan da husaini fabala ala sadrihi sai ya hutsari akan kirjin manzon Allah ma'ana kenan yana rike da shi ne a tsaye kenan ko faji'tu aghsiluhu sai nazo dan in wanke wannan wurin da da aka ma manzon Allah hutsari fa qala sai ce yusalu min bawlil jariya ai hitsarin mace jaririya ake ma ake wankewa wa yurashu min bawlil gulam shi kuma hutsarin yaro ana yin arrashu ma'ana ana shaha ana yayyafawa قال عباس حدثنا يحيى بن الوليد قال أبو داود وهو أبو, أبو الزعراء معنى الوليد ميك سنة شيني أبو الزعراء قال هارون بن, بن تميم عن الحسن قال الأبوال كلها سواء alhassan albasari yake cewa hutsari gaba ɗayan shi duka ɗaya ne me yake nihi da haka babu hitsarin da za a cewa ba na jasa ba ne mana yana nuhin hutsarin mutane hutsarin mutane dukkaninsu ɗaya ne na yaro da na babba dukkaninsu na jasa ne sai dai a ce wajen tsaftacewar ya sha bamban na yarinya mace sai an wanke amma na namiji mi an aka yi yayyafawa kawai aka yayi amma shi ma najasa ne haka hutsarin shehu ba a cewa dan shehu ne an gane ko hutsarin shi ba najasa bane ana ganewa da kyau muna ba da wannan ne saboda akwai misalai da yawa na wanda suka yi haka a cikin labarinsu in ma labarin ya inganta ko bai inganta bane akwai shehunan da suke kwana arba'in suna cikin sujada to wanda ya kwana arba'in cikin sujada ko ka san hutsari da kashi tun aka yi shigo tunda dai babu wanda baya ne babu baya hutsari baya kashi jayyid haka ko annabi ma hutsarin sa ne ne ko annaba ma hutsarin su najasa ne balantana wanda ba su ba مالك حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال يغسل من بول الجارية أنا وانكوا جمده سار يارين يامتي وينضح من بول الغلام شيكم سار يارو أنا يفاوى ما لم يطعم ما تقربج أبنتي ما شاء الله كنت مهمان كراتون حديثي بمختلف رواياته an gane da kyau ko arriwayatu tufassiru ba'daha ba'dan mali ce haddathana ibn al-musanna haddathana mu'az ibn hisham haddathani abi an qatadata an abi harb ibn abi al-aswad an abihi an ali ibn abi talib radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala daga manzon Allah ya ce fa zakara ma'anahu sai ya ambaci ma'anar wancan hadisin wa lam yadhkur sai dai shi bai ambata ba malam ya ta'am matukar bai fara cin abinci ba zada ya kara kala qatada qatada yace hada malam ya ta'am hada malam ya ta'ama at-ta'ama wannan matukar ba su kai ga cin abinci bane fa idza ta'ima ghusila jami'an idan sun fara cin abinci da mace da namiji to dukkan su za a wanke kayan nasu حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة تاج أم سلمة تصب الماء على بول الغلام tana zuba ruwa ma'ana tana yayyafa ruwa akan hutsarin yaro malam ya ta'am matukar da bai fara cin abinci ba fa idza ta'ima idan ya fara cin abinci ghasalatu tana wanke sa walakat taghsilu bawlal jariya kuma hakika ta kasance tana wanke hutsarin mikir suna mace a takaice wa masu girma wannan hadisin hadisai idan muka hada su abinda suke bayani shine hutsarin yara shi ma najasa ne sai dai hutsarin yaro namiji ya yi sauki a wajen tsarkakewa akan hutsarin mace yarinya amma na yaron ma sai in bai fara cin abinci ba idan ya fara cin abinci to babu makawa an gane da kyau ko sai an yi mi sai an wanke gaba daya malamai sun yi tattauna wace hikima ce ta sa aka bambanta hutsarin mace yarinya da hutsarin namiji yaro to abinda wasu suka ce shine kasancewar a lokacin maza kaman ba ma a lokacin ba yara maza an yi yawan yawo da su akan me akan yara mata zaka ga mutum yana da yaro karami zai rika hitowa fada da shi har ma yana iya zuwa gari da shi alhali yaron bai idami ba ba a yayi sanwa amma mace fa ba a cika yawo da ita ba haka nan ma'ana maza ba su cika doka ta ba su yawo da ita kenan dan saboda raf'an lil mashaqqa raf'an lil haraj wal mashaqqa dan sauƙaƙawa sai aka ce to shi na namiji in an ce a tsananta a ce sai an wanke kamar na mace to mutane za su sha wahala sai aka ce to shi ba matsala a yayyafa amma matukar yaro ya fara cin abinci to yayyafin bayyi don hutsarin nasa yana gahi sosai an gane da kyau ko wasu malamai suka ce a hutsarin mace da namiji tun asali ma ne akwai bambanci hutsarin mace ya hi gahi ya hi karhi akan hitsarin me akan hitsarin namiji wallahu ta'ala a'lam na'am mali ce babul ardi yusibu halbaul babi mai bayani akan bari mu dan kara abin ga to idan yaro ya mutum hutsari da kaya daga tattara misali shin kayan ne kawai za a wankewa inda har ya taba fata ita fata da kyale ta za a yi aha kenan tunda kaya su ma an ce a wanke a wanke su misali mu ce mace in ta mashi wutsari tunda an ce kaya a wanke su ita ma ka tattara sai an yi me a sai an wanke ka tattara ita ma shi kuma in yaro ne kenan yayin fa da za a yi deja ruwan za su kai ka tattara kenan ya isa to arwallar shi ta kare ko tana nan ku bari mu tambayi wani can baya malam mai masarorin kaya kuma to kaga hausa yake cewa da kaga mutum na tsoron kira to ya yi laihi ko to kaga ba ma da kai buke ba mai masaurin kaya ka kuma tsawon kaya ke gare ka in ka ji mutum na tsoron kira to ya yi laihi ko ba ka yi laihin komi ba babu babu kuma a fage na ilimi za a tassan dan misali ne za ka ba mu tun da kai kai magana kai za ka ba da amsa amma ni da ga wanda nake can idan hutsari ya taba jikin mutum a rolar shi tana lalacewa eh fasha Allah mun samu wani ya abin ga amma ishiru ishiru kaka gai hamuji na san bai jiya ba aha a rola tana lalacewa na ji wannan ya bada amsa aha a eh ba ta bacewa eh in namiji da taba ta ka ai ina ji kai ka ka bata magana ka jayyid to ah ina ina wanda yace baya bacewa ina yake ina wanda yace arola tana lalacewa a ya tana lalacewa kace to ina wani kuma nan ma na ji wani ya ce tana lalacewa ina yake a kuma kun ce tana lalacewa a masu wanda suka ce tana bacewa muke to jayyid na so in dan ruda ku ne akwai wanda yake tana lalacewa to na so in dan ruda wasu ne to kuma kun ga shi wancan ya kama nan wani yake tana lalacewa to shi ma sai amfani da wanda yake tana lalacewa a takaice ba ta lalacewa duk hitsari inda ba kai kai shi ba to bai mi bai lalata maka arwalla an gane ko misali a ce yaro ne ko sai irin wannan yana faruwa yaro tsargo hitsari sai ya fada ma cikin baki yana faruwa an gane ko yana faruwa kuma irin wannan yaron ha kahi kahi tashi da son su ha an gane ko yaron da ka ci wuye shi kahi kahi son shi a ɗabi'ance ko a gida zaka ga uwa cikin ɗiyanta wanda ya zama fantarare to ta son shi an gane ko ko ba ku san da wannan ba to wannan shi ne kenan kun gani kenan hutsari in dai ba kai ka yi shi ba baya me ba ya lalata maka arwalla na yi wannan tambayin ne da gangan dan na san da har yanzu akwai diya wanda suka aza a cikin kansu yanzu ga misali mutum ne yiwu arwalla akan hanya sai kafarsa ta fada cikin gota sai ce ka gani gota ta bata mini arwalla ko kuma lokacin a anguwanmu akwai wasu makwabtanmu wanda su gidansu in sun hutsari tarawa ne ake yi a tara da sahiya ta yi da asuba sai a zo a zube shi bakin koha to in za mu taya masallaci sai ka ji su mutane suna kai wannan mutane suna ɗauka alhakin mutane mutum yiwu arwalla sai ku bata mishi arwalla ni kuma sai in yi dariya in ce a an gane da kyau ko lokacin muna yara muna karatu da in kana karatu kana dan yaro ka san wannan to kun gani hutsari in dai tabin ka ne ba kai kai shi ba ko kashi ne bai lalata maka arwalla sai in kai kai shi yana da kyau a rike wannan da kyau male ce babul ardu yusibu hal baulu babin bayani akan ƙasa da hutsari zai same ta idan hitsari ya samu ƙasa ya za a mata ƙone ƙasar za a yi ko kwashe ta za a yi ko ya za a mata حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وابن عبدة في آخرين وهذا لفظ ابن عبده أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد ونبك أوي ياشي كما سلاتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس الهالي منظر الله ينا زمني فصلى سي سلى قال ابن عبدة ركعتين ركع غدا بيو ثم قال سنن سيتي اللهم ارحمني ومحمدا الله كجيكا محمد ولا ترحم معنا أحدا bayan ni da shi kada ka ji kan kowa an gane ko an gugunta ruwayoyin ne mu karanta ruwayoyin gaba ɗaya sai mu kawo kissar jumlatan faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce laqad tahajjarta wasi'an ai ka takaita wanda yake mai yalwa an gane ko domin Allah mai yalwar rahama ne amma ka ce mu bi kawai ka takaita thumma lam yalbas an bala fi nahiyatil masjid to ga gani an kare sallah kuma an shiga wani al'amari ba a jima ba bayan ya kare sallah kawai sai ya je hutsari fi nahiyatil masjid a bangaren masallaci fa asra an nasu ilaihi sai mutane suka yi gaugawa zuwa gare sa dan su game masa jini da miyau fanahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya hana su wa qala yace innama bu'istum muyassirina an turo ku ne masu sauki walam tub'asu mu'assirina ba a turo ku masu tsananta wa mutane subbu alaihi sajlan min ma'in ku karara akan wannan hutsarin da yayi guga guda ta ruwa au qala ko kuma yace zanuban min ma'in sajlan yana ɗaukan so duk abin da ake zuba ruwa da shi ana ce mishi sajil ko so duka yana ana ce mishi sajil shi kuma zanub shi kuma yana ba abin da yake ɗauka in ba goga ba kidan ku zuba masa goga ta ruwa na malai ce haddasana musa ibn isma'il haddasana jarir ya'ni ibn hazim qala sami'tu abdul malik ya'ni ibn umayr يحدث عن عبد الله بن معقل معقل بن مقرن قال صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم wani ba kawai ya yi sallah tare da manzon Allah bi hazihil kissa sai ka wannan labarin qala fi yace a cikin sa wa qala ya'ni annabi sallallahu alaihi wasallam khudhu ma bala alaihi ku dauki ma'ana ku dauki wurin da ku kwashe wurin da yayi hutsari a kansa wurin da yayi hutsarin nan ku kwashe kasar shine khudhu ma bala alaihi min turab ku kwashe kasar da yayi hutsari a kanta fa'alƙohu sai ku yi watsi da wannan ƙasar wa a hariku alama kanihi ma'an sannan sai ku zuba ma kuma wannan wurin ruwa an gane da kyau ko sai dai wannan hadisi ne mursal an gane ko hadisin miki da suna matanin nasa yana da matsala sanadin yana da kyau amma matanin nasa yana da matsala cewa a kwashe wannan ƙasar wannan bai inganta ba an gane da kyau ko kinan jimillar wannan hadisin shine hadisi ne shahararre wani ba kawai ne ya shigo masallaci da ya shigo masallaci ya yi sallah an gane ko bayan ya kare sallah sai an ɗan jima kaɗan sai koma gehen masallaci cikin masallacin misali a ce an kare sallah ya yi sallah nan wurin sai koma can ƙarshe-ƙarshen can ya fara kwarara hutsari ya fara hutsari kenan sai sahabbai suka zaburo da niyan su da kesa tunda ya yi lahi ko ba ma karami ba sai manzo Allah ya hana su ce a ku kyale shi aka kyale shi sai da ya kare hutsarin shi domin duk wanda kaga yayi hutsari kai tsaya tashi yayi sallah ya nuna hutsarin ya menene ya matse shi ne ko wannan shine kenan kenan wanda ku hutsari ya matse shi ka san ba kadan ba zai sai manzo Allah ya hana shi aka bar shi sai da ya kare hutsarin shi sai manzo Allah ya ce masa ku kasance masu sauki ba masu tsanantawa ba daga cikin hikimar malamai suka ce kun ga da a ce misali sun da kesa na farko daga ran nan ya kyamace su in ma samun musulunta ne ya bar musuluncin na biyu kuma sannan maimakon wuri guda da zai bata zai bata wurare nawa wurare da yawa tunda yana hutsarin an koro su an biyo sa da gudu maimakon ya bata can kenan duk wurin gaskiya bata shi gaba ɗai wannan shine kenan to shine a lokacin sai daga hannu a wata riwayar a ƙarshe ne sai ya ce اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا سوانا Allah ni da Muhammadu kai muna rahama sauran kuma ka tsine musu albarka a gane da kyau ko da shi ne sai manzo Allah ya ce haba haba laqad hajjarta wasi'an yi musu hakuri sai tuna mini da wannan mutunan na jiya ko na ran nan dan mahaukacin nan da ya taso an gane ko to wannan shine kenan wannan hadisin dalil ne akan ka'ida da malamai suke cewa man khalafa al-haqq jahlan fa innahu yutarafaqu bihi hatta ya'lama al-hukm ash-shar'i man khalafa al-haqq jahlan fa innahu yutarafaqu bihi hatta ya'lama al-hukm ash-shar'i duk wanda ya saba ma gaskiya ta hanyar jahilci ta hanyar rishin sani to ana yi masa sannu-sannu har a sanar da shi shari'a an gane da kyau ko ma'ana idan mutum ya kuskure cikin rishin sani ba a son a tsananta mishi sannu-sannu ya kamata a yi mishi sai a nuna mishi abin da ya yi menene kuskure ne to bayan wannan in ya yi to wannan abin da ya dace sai a masa da a ce ba ba ƙauye ba ne domin a lokacin an san ƙauya su ne suke suka jahilci musulunci tunda ba su a madina inda musulunci wahayi yake sabka da cikin yan birni ne da da manzo Allah yana iya barin su daka mishi kashi tunda an san da me yayi da gangan yayi wannan shine tunda a ƙarshe sai manzo Allah ya ilmantar da shi ce inna hadhihi almasajid la yusluhu fiha shay'un min adan nas wannan masallacin ne ba abinda yake inganta a yi wanda yake na cuta daga daga mutane ma'ana na kazantar mutane a takaice muhallu shahid wannan hadisin ya zo ne bayanin cewa idan aka yi hutsari a wuri ba a da bukatar sai an kwashe kasar wurin an gane da kyau ko za a zuba ruwa ne a wurin shi kenan ya wadatar akwai lokacin da ma ko ba a zuba ruwa ba ma yana wadatarwa za mu ga wurin an gane ko wannan shine kenan na'am mala yace babun fi tuhuril ardi idha yabisat yawwa kun ga babin mala yace babu mai bayani game da tsarkakar ƙasa idan ta bushe mana idan ƙasa ta bushe to bushe wannan da ta yi ta jima yana iya zamantowa dalilin tsarkakarta an gane da kyau ko misali za ku ga wurin da aka saba yin hutsari idan aka bar hutsari da lokaci mai tsawo sai ka ga wurin in ka zo ko gahimi ba ka mashi ba ka mashin zarin hutsarin mana wurin ya tsarkaka to me yake tsarkakar da shi za mu gani a nan ciki mala ya ce حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال قال ابن عمر كنت أبيت في المسجد في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكسنتي إنا كوانا أمسلاتي زامن ما أيكين الله وكنت فتى شابا كما ناكسنتي ألوكة فتى an gane ko shaban yaro matashi azban kaga karin matsala kuma ko tuzuru gwabro kenan yaro matashi kuma gwabro wa kanatil kilabu tabulu masalla yake da suna kuma karnai sun kasance suna hutsari wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid suna kai kawo a cikin masallaci falam ya kunu ya rushu na shai'an min zalika sai ba su kasance ba suna yayyafa ma masallaci ruwa dalilin wannan a farko masallacin manzo Allah baya da baya da kowa idan dare yayi karnai suna shiga to ya aka yi shi wannan ya san da karnai suna shiga shine dan a masallaci yake kwana kenan da dare karnai suna shiga suna kai kawo karnai ku babu inda za su shiga face sun yi sun yi hutsari to shi ne ce duk da an san suna shiga a lokacin ba a taba cewa ba don saboda hutsarin da suke yi bari a zo a me a yayyafa ruwa amma wannan ya nuna in ba a ga alamar ba ne ko kuma in ba a ga ɗanyin ba in aka ga ɗanyi to a wannan lokacin dole sai an yi me sai an zuba ruwa amma in ba a ga ɗanyi ba wurin ya bushe to bushe wannan da ya yi yana tahiyar da najasar an gane ko wannan shine kenan mala yace babun fil adha yusibu dhayl babu mai bayani kinan wannan shi zai kawo mu ga cewa ashe baka da bukatar in ka zo za ka yi sallah misali kana cikin balaguro cikin daji baka da bukatar in ka zo za ka yi sallah ga ƙasa ka ce sai ka fara sansane-sansane an gane ko wannan wannan takallufa yake ce mishi baka da bukatar sai ka yi haka ba dai ka zo ka ga wuri ba babu ɗanyin komi to kawai ka bata sallaka Allahumma sai in ka yi sujada ka ji wani gahi na bugo ka an gane da kyau ko a to kenan wannan ka shaida kenan dole ka ka ja daga wurin amma baka da bukatar sai ka sai ka katse sallan ya za ka yi ya za ka yi sai ka zazzada shi kenan baka da bukatar sai ka sake wuri sai ka zazzada na'am mala yace babun fil adha yusibu adh-dhayl bayan bayani akan ma'ana najasa ko kazanta da za ta samu adh-dhayl shine halshen kaya halshen zane ko halshen hijabi مالي حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن عمارة بن أمر بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تاتم بي أم سلمة ما ترمى الله فقالت تتي إني امرأة أطيل ذيلي ni mace ce da nake jan da nake tsawaita zanena ma'ana zanena yana ina ina ina sakin shi sosai yana jan ƙasa wa amshi fil makanil qazir kuma ina tahiya da zanin a wuri na ƙazanta faqalat ummu salama sai ummu salama tace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai manzon Allah yace yutahhiruhu ma ba'dahu abin da yake gaban sa zai tsarkake sa حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله نتي يا مأيكن الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة mun kasance muna da hanya ta zuwa masallaci wadda hanyar mai wari ce ma'ana akwai kazanta a hanyar fakaifa naf'alu idza mutirna to ya zamu yi idan aka yi ruwan sama tunda zamu biyo da kayan mu kuma kayan mu dole sai sun ja kasa qala yace laysa ba'daha tariqun alaysa ba'daha tariqun hiya atyabu minha a gaban hanyar da zaki wuce ba akwai hanyar da tahi wadda kika baro baya ba tsafta qalat tace qultu bala sai nace eh ya manzon Allah qala sai ce fa hadhihi bi hadhihi to wannan da waccan abinda wannan hadisi yake nuhi shine wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha bayan mummuna sai a bisa da kyautawa yana daga cikin ɗabi'ar mata a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce kumya daga cikin kumyar su akwai kokarin suturta al'aurar su idan suka sa kayan su ba su bayyana bangaren jikinsu hatta kasan kawahunsu shi ya sama kayansu suna jan ƙasa in suna tahiya in suna tahiya ba su tahiya kuma tsakiyar hanya a ina suke bi ga bangon gina kuma bangon gina duk inda aka yi masai ta nan ne yake hutowa ko to shi yasa wata ta kawo ƙara ya manzo Allah in za mu ta yi masallaci muna biyo a hanyoyi wadda wata hanya akwai gwarolo kayanmu suna sha ciki ya za mu yi kuma masallaci za mu zo sai manzo Allah ya ce ai in kun bi wurin kazanta tabbas za ku bi a wurin da babu me babu kazanta to in ku kwaso kazanta kuka bi wurin da babu kazanta to wannan wurin baya da wanda baya da kazanta shi zai tsarkake mi shi zai tsarkake mi wurin kazantan nan ban san ko ana gane da kyau ba wannan shine kenan kenan sai ya kasance kenan wannan kayan naku ya halatta ku yi sallah da su a haka nan mala ya ce wannan kuma ba ba ma ababen kazanta ba hatta ababen me yake da suna ibada hatta ababen zunubi idan ka yi zunubi ka san ka yi laihi yana daga cikin abin da ya dace kai kokari ka bi wannan zunubin da me da aikin alkhairi ba dole sai istighfari kawai ba wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha wannan kuma shine dalilin sabkar yana daga cikin sababin nuzul na me yake da suna abin ga innal hasanata yuthibna sayyi'at wani mutum ne ya talallabiya ta kama sa har ya tabi wata mata an gane ko to daga baya sai yi nadama akan wannan abin da yi ya zo yana ya manzo Allah na halaka in ma akwai haddi a kaina a tsayin mini shi an gane ko yana faɗin wannan sai manzo Allah ya shiru ashe wahayi ake masa sai wannan ayat ta sabko Allah ya ce ka yi sallah domin innal hasanata yuzhibna sayyi'at domin kyaukyawa tana tahiyar da ni tana tahiyar da mummuna ba tana goge ta bane a tuqabiluha an gane ko zulubin na nan amma sai dai me kamar aikin ladan nan da kai shi zai rage ma wannan zunubin me zunubi karhi idan an zo a wajen awo na sakelo wallahu ta'ala a'lam zan iya cewa yalla wannan shine yasa naga yanzu babu wanda ya kai kowa jan tabzi kamar 'yan mata kuma 'yan matan nan ma irin wanda zaka gani su da tsiraici so da yawa ina ganin 'yan mata da kaga mace gata nan tsirara irin shiga da da gaganta ba kama ce mata musulma amma kuma sai ka tsinkaye ta dan dan zoben nan na tafsi tana daddannawa an gane ko ce kaga masu fikihu daga cikin mata an gane da kyau amma da ko da yake Allah ba a mishi wayo ko wannan shine kiran to matsalar waya gaya mata tasbihin da ta yi lare da ta samu a wajen tasbihi in ma ta samu yana kai zunubin da ta kwasa na mazan da suka kalle ta an gane ko alhali manzo Allah ya gaya muna zinal ayin an-nazr zinar idanu ita ce kallo zinar kunnuwa saurare zinar hannuwa mi tabawa namiji nawa ta yi hira da shi namiji nawa ta biya ya kalle ta alhali duk ana rubuta mata zunubin zina ko ba dai komi ba za mu ce musu bari ba za mu ce musu masu yi an gane ko domin Allah shi ne masanin uban kuturu an gane da kyau ko wannan shi ne kenan malike cewa babun fil adha yusibun na'al babu mai bayani akan kazanta da za ta samu takalmi na ma'ana takalminka kazanta ta same su kuma da su za ka yi sallah ya za ka yi حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة حاء وحدثنا حب عباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حاء وحدثنا محمود خالد حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن الأوزاعي قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنباني لاباري أكن شوى سعيد ابن سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مزا الله ياتي إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى إذا دينك يتاك كزن تار تاكل منسا فإن التراب له طهور تو كسا ذات تركتي ونن كزنتر حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه دون معنى رونا حديث قال إذا وطئ الأذى بخفيه إذا متن يتاك كزنتا da khuffinsa ma'ana da takalminsa fatuhuruhuma at-turabu to tsarkin su sune kasa da zai takawa a gaba haddathana mahmud khalid محمود بن خالد حدثنا محمد يعني ابن آئذ حدثني يحيى يعني ابن حمزة عن الأوزائي عن محمد بن الوليد أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه wannan hadisa abin da suke nunawa idan ka taka kazanta da takalminka kuma kana so kai sallah da takalmin tunda ya halatta yin sallah da takalmi musamman idan kana cikin balaguro musamman irin sozawa da suke a fagen daga in kana tsoron takalminka suna da ƙazanta to ka goga su ga ƙasa an gane ko ka goga ka goga sau uku ko su ko sau biyu duka yana iya isa in ka goga ka goga ka goga shi kenan sai ka sallah wannan ƙasar da ka goga ta goge ne wannan ƙazanta ta isar ba sai ka sa ruwa ba باب الإعادة باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب باب بياني أكن ويشن هر إدم متون ya yi sallah da kaya masu najasa sai ya sake sallah mutum ne ya yi sallah yana sallame sallah sai tuna kai ashe wandan gafa shi ne yaron nan ya min hutsari da shi kun ban yayyafa ba a wanke ba ya zai sallah nan sai ya sake ta kai wandan gafa shi ne jiya na maholki da shi kun ban wanke shi ban zune sallah da shi ya zai yi sai sake sallar ko kuma a shi kenan ha? ta yanzu dai ga hadisi nan حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت حدثتني حماتي أم جدر أم جدر أم جحدر العامرية أنها آه ميكي بسونا حدثتني حماتي مفسر حماتي بكو mun gan shi a can baya ko hamati daga alhamu ne yar uwar mai yake da suna miji an gane ko kenan wannan ya rawaito daga yar uwar ta rawaito daga daga yar uwar mijinta an gane ko shine wannan al'amiriya annaha sa'alat aisha ta tambayi aisha an damil haidi game da jinin haila yusibu thawba da zai samu kaya faqala tace kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wata rana na kasance tare da manzon Allah wa alaina shi'aruna ko haka ne tare da mu akwai shi'ar kin mun gansu a can baya ko shi'ar su ne kayan da suke bin fatar jiki akwai shi'ar akwai disar shi'ar su ne yar ciki disar su ne yan sama kinan wa alaina shi'aruna alhali muna da kayanmu 'yan ciki wa kad alkaina fawqahu kisa'an wanda akan kayan mun jewa ma'ana kaman mun lullube da wani kisa da wata dara falamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka wayi sahiya akhadha alkisa sai manzo Allah ya dauki wannan darar da muka kwana cikin ta falabithahu sai ya sanya ta ثم خرج sannan ya huta fa salla alghadata sai sallaji sallar asuba thumma jalasa sai ya zamna fa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah hadhihi lum'atun min damin kayan nan naka faga wata alama nan ta jini an gane ko ta tare da ita kenan tabbas jinin menene na haila ne tunda ta ce tana da jinin haila su da su kwanta a cikin darar فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها sai manzon Allah ya tattara abin da yake bi mata ma'ana daidai wurin fa ba'atha biha ilayya sai ya turo da wannan da wannan darar ma'ana wannan kayan zuwa gare ni masruratan ay majmu'atan an tattara ta fi yadil gulami a hannun yaro fa qala sai ce ighsili hadhihi wa ajifiha manzo Allah yace ki wanke wannan sannan kuma ki busar da ita ma'ana ki kakkaɓe har ta bushe sun arsili biha ilayya sannan kuma ki tura mini ita zuwa masallaci fada autu bi qas'ati sai na kira da akawo mini robata summa ajfaftuha fagasaltuha sai na wanke ta summa ajfaftuha na busar da ita ma'ana na kakkaɓe ta fa ahartuha ilayhi sai na mayar manzon Allah da ita faja a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zo binisfin nahari a tsakiyar ini wahiya alaihi yana sanye da wannan kayan sai dai hadisin bai inganta ba da wannan hadisin ya inganta me yake nunawa manzon Allah ya yi sallah da kayan da suke da me najasa ta me ta jinin haila da aka gaya mishi kuma ya ce dai a wanke dan ibada ta gaba bai sake mi ba bai sake wannan sallar ba amma hadisin bai inganta ba amma da'ifun ne al'amalu alaihi akwai hadisin da yake nuna haka idan kai sallah da tufafi ko kayan da suke da najasa baka sani ba babu ganganci kusa akwai wanda akwai wanda akwai dan ganganci ganganci ko in kana shakka ya kamata ka mi ka bincika ko jayyid to kenan babu ganganci dai kaje kai sallah da kaya wanda suke da hutsari ko mani ko mazi baka sani ba sai bayan ka kare sallah sai ka gani a suna da najasa ya za ka yi malamai sun rabu gida biyu mazhaba ta malikiya a ada fil waqti in lokacin sallar bai bai wuce ba za ka me zaka zaka zaka sake sallar azhar kai kana duba kaya sai gani kai ashe akwai mani gare su ko akwai hutsari to za ka je ka sake wannan sallar in kuma sai da bayan lokacin ya wuce sannan ka tuna shi kenan a tasu fatawa an gane ku amma wasu malamai suna ganin a babu komai a kanka inna allaha wada inna allaha tajawaza an ummati al khata'a wan nisyana wa mustakrihu alayhi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kenan suna gani afa allahu amma talaf yana daga cikin dalilin da suke badawa shine lokacin da manzon Allah yake sallah da takalmi yana cikin sallah sai mala'ika ya ce masa sai yana cikin sallah kawai sai ya ciwa da takalminsa alhali takalmin suna gare sa da manzon Allah ya huda takalmin sai su ma sahabbai kowa ya huda takalmin ya jiwa da su bayan an sallame sallah sai manzon Allah ya ce ma hamalakum ma hamalakum ala ilqa'ikum ni'alakum me ya sanya kuka yi jiwa da takalminku sai suka ce ra'ainaka alqaita ni'alak mun ga kai shi ya samu kai mu kuma kai ne me kai ne madubin mu ko wannan shine kenan yace ni abin da ya sane jiwa da nawaji bilil ne zo yace mini akwai najasa cikin su shi ya sane jiwa da su sai malamai suka ce to ai kun ga manzo Allah bai sake sallar daga mi ba daga farko ba ashe kenan sai nuna in cikin kuskure ne wannan shine kenan in kuma ka a mazhaba ta malikiya to wannan kuma kai ihtiyati an gane ko wannan shine kenan babul busaq yusibu thawba wanne yahi sauki in kai in kai sallah kaga kaga abun ga kaga hutsari ga kaya ka sake sallar da kanka sake wani yahi sauki da Allah an gane da kyau ko to kowa ai saukin yake so ko manzo Allah ma da kansa Aisha take cewa ma khuyira baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ba a taba ba manzo Allah zabin abubuwa guda biyu ba a ce duk wanda yayi face sai ya zabi mafi mi mafi sauki duk wanda kai yayi in ka sake sallar yayi in baka sake ba ma yayi to wai sauki sai kai aiki da mai saukin wannan shine kenan na'am wallahu ta'ala a'lam babu busaku yusibu thauba babu mai bayani akan tofi da zai samun kaya mai ma'anan tofi da zai samun kaya larabci wannan kalmomin guda uku duk ma'anarsu guda ana cewa albusaku bisad ana cewa albusaku bisin ana cewa albuzaku bi azai an gane da kyau ko dukkaninsu dai suna nufin me tofi akwai tofi na majina akwai tofi na mi na miyau duk abin da zaka huddo daga baki ana ce masa me tofi an gane da kyau ko na'am mala yace tofi da zai samun kaya yana wani abu حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت البناني عن أبي نضرة قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه فزع الله يأتو في أكاينسا وحك بعضه ببعض سيحد ساشا كاين دساشي يقوجي حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله an karɓo daga anas makamancin wannan hadisin asalin wannan hadisin shine manzo Allah ne ga tofi a cikin masallaci an gane da kyau ko yaga an yi tofi a cikin masallaci a ƙasa manzo Allah na ganin wannan tofin sai ran sai ɓaci sai da suka gani a huskarsa dama in ran manzo Allah ya ɓaci huskar shi ja take yi sai manzo Allah ya faɗa ta ƙarshe sai ce musu albuzaku fil masjidi khati'a yin tofi a cikin masallaci laihi ne an gaye da kyau ko sai ce a wadafnuha me yake da suna kankarar zunubin shine mutum ya kwashe tofin ko kuma ya turbude tofin in to in masallaci ne wanda yake da ƙasa kun gani anan sai nuna cinan ba a sin tofi a masallaci manzo Allah ce ma khati alaihi ne wa dafnuha kaffaratuha turbude sa ko kwashe sa in ka gani shine kaffarar sa manzo Allah da ya ga tofin sai ya kwashe tofin ya zubda na majina kenan haka kuma wata rana ana cikin sallah sai wani ya tofi a gabansa bayan an kare sai manzon Allah ya ce idan mutum yana sallah yana fuskantar ubangijinsa ne don haka in za ku yi tofi kada ku tofa a gaba domin kuna fuskantar waye Allah maɗaukaki don girmama alkibla kada ka yi tofi a gaba wai in larura ta kama sai ka yi tofin domin akwai lokacin lura za ta kama ko to sai manzo Allah ya nuna musu sai ya kamo halishin zanansa sai ya yi tofi a ciki sai ya murmurshe hakan ga shi kenan sai ya maida ya ce mutum ya yi haka nan an gani da kyau ko to shi nuna musun da aka yi idan kaga in kai sai ka tai a wannan hadisi sai ka sa akan ka akan cewa ai akwai kazamta ya manzo Allah zai yi tofi ya mi ya maida ya murji alhali manzo Allah yayi ne dan ya mi dan ya karantar da su ya koyar da su wannan shine muhimmancin kasan asalin hadisi kasan dalilin da yasa aka yi abu wannan shine kenan a takeicin wannan muka zo karshen kitabu tahara in Allah ya kai mu gobe wanda gobe ne zamu tsaya da karatu insha Allah zamu shiga a cikin kitabu sala shi ma mu samu darasi guda biyu na'am inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna na so a ce ina ganin ku a cikin nishadi ni ana karatun ga da zan iya wucewa ni har ƙarshen ramadan dan ni ina karatu ina jin nishadi daɗi na in ne ina cikin karatu an gane da kyau ko to karye mini gwiwa kuke yi me karin gwiwa ana karatu kaga wancan ya kwanta wancan babu daɗi ina dai ne cikin ba na so ba akwai da nazo yaushe ne nazo nace muku ni ba na ma jin daɗin jikina wallahi duk da ba na jin daɗin jikina nazo da niyyar in yi ne in daure mai darasi biyu amma na gaba na jin daɗin jikina kuma ga wani haushi ina ta gani ana ta langwabewa kamar kamar malku an gane da kyau ko babu daɗi da yau yau na ga da dama yau da jiya yau da jiya duka da dama an gane da kyau ko to shi yasa nace di mashi ina tsayawa ni ma in abin ga in kama in kama gabana jayi duk da na san azumi ne kuma misali da rana ne karatu da rana irin wannan lokacin mutane da sun saba karatu rana kuma dama wahala ga azumi ta yi zakuwa da rana amma duk da haka ya kamata a ce ana dan yin kazar-kazar subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah na'am eh bara bara sai goman karshe ko ai shine yasa nace muku bara sai goman karshe muka tsaya to amma wanga rabi za mu tsaya na'am in gobe naga alama ba gobe in naga alama an fara karatu ha kare don ana zazzaune sai in ce to mutanen ku sun mai dole na'am a'a ni ganin nike yi kaman kaman wai ina son ai amfani da wannan daman ne ai karatu da shi ai bara kun ga guda guda muka yi bana ne muka yi bibi yallo har da shi yasa wannan ko eh to Allah ya sa yanzu dai har gobe mu gani سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله